kuma suna roƙon shi wanda zai gabatar
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا السلام والسلام على سيدنا محمد وآله قيل من توحيد الله قال لهم من تلاوه ذكر الله وقال قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم سيما الغزاء قال الغزالي طويل سيما وهو قومه رب الشيخ Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أيها الأخوة المسلمين الشيوعية لهذا الكل مما أخذه أخبرنا أولنا مالك أخبرنا أولنا الملوك الدين أخبرنا كوننا الضوء الدين أخبرنا ولا أخبرنا في مكان الدنيا الوحيدة يمكن أن تكون
mai kuma mai kuma
الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام إبراهيم النمر وإلى أكبر من الولايات المتحدة أنا الشيخ إبراهيم النمر جاء وأبو نظر إليه وزيادة ومراوي زيادة مراوي زيادة أنا بعد فقمين ومن لا يبقى ya zaɓi da cewa mutane da alamomi da mutum bayan duniya da kuma yadda ya yi da ba su da zaman lafiya da shi ba da kuma yadda shawarwari da yake ba su da yadda ayyukan da yake yi a amince kawai ba wa kawai da yau bayan shi aikin a yadda yake yi ba wani zariya ba a zariya ba su yi a kai sai da kuma da yau da za a ga ka kamar da yawa ne bayan da ya ga wani muhammad da akwai ya ya ga da kuma ne shi ba tun da duk wanda abu ne ba da shi da ibrahim to wane ne shi to shi ba ya da ramu amma ya ga shi a cikin wannan wata bayar rana a hannun sha biyar ga wata bayar bayan da shekara dubu daya يكون لديه نجد الرياض والذي لا بوي هو الخطوبة أنا يمكن خمسة أنا نحن شكرا سموية إشارة سيدي أكا تجيب براي ثم أمني شكرا تجيب صلى الله عليه وسلم أول الذي لا يجب مثلا طيب الناس wannan gari ma ya kusa ne ga wannan gari wato da tabbata yana da zuwa ga sahabin nan mai girma kwakwatin mamari ko kwakwatin nafiya kakamai da ke shi muke faɗa ranar da ya aure da zai tsaye da wani tsaye haifiyar haifiyar da kuma haifa kan da ya aure wa wajen mahaifin da ke mahaifin da abin mahaifin mahaifin shi a cikin kuma haifa yana cewa abin da yake cewa wa inna da na kun da kuma sabiyan da yake da arabi da kuma mu muna kiyaye da dangantakar ingantaccen har zuwa ga wato alaƙon halalar da wanda yake kuma yi wanda shi ne wannan abubuwan hannun abubuwan halalar Yau da ya zai da kuma ya zuta guda biyu, sun kula da shi ba da kula da wasu da kula da wanda bai da wani aiki da ya ci gaba da neman ilmomi ya kware a cikin kowane ilimi lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya a wannan shekarar ne shehu ibrahim ya ba wa zafa idan ka bi da ba za ka gano shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in kenan ya zama a nan ko kuma a nan yau kuma ya kawo kudi ya fara yin wasa ta ga ya fara da hakan da ruhani sai ya bai fara yin wasa ga wasa ga ita bai da ya fara yi shi ne wannan littafin da shahararren nan wanda ake kira da rukun hadin ba a wani hirin muhala wannan littafin shi ne shi ne ya fara wanda ba yana da shekara ɗari da ɗaya har ma yana da wani littafin yana ba malamai kuturi da karantawa yana cewa idan kuka ga da wani mutane ko da an da gani a ciki to kuma wanda ya buga da wani da gauraye yana cewa wani bani ni da wani ne na tsara ma da ran babbuna ran mutaka yana ba da kudin ta sai ba mu da lawo bayan wannan a nan ɗan kotu a nan ɗin kotu lokacin da shekara arba'in da shekara ya fara da'awa to kalama ya fito bayan a wajen ilimi shi ne kada ka fara da'awa sai ka zama malami kaga ko ne ya da bayan shekara bakwai ya kare ilimomi wanda ake yi bayan shekara ashirin da ɗaya ya fito wa gare wa gare amma bai fara yawon da'awa ba sai da ya shekara arba'in da shida lokacin ya zama jini a wajen yawan ilimi rabu da ba'a kaga wannan siyasar da yake ba mu ilimi ba wai yawan da su ba a ka kware abu ka kware على الله وما على سبيل المشركين اليوم يقول لك يا هذا اليوم kuma kuma ni da ilimi mun zama malamai ko kuma muna goyi da malamai kafin mu fara da'awa amma a wani da lura mutum zai iya yin da'awa wannan a wani da lura wannan yana gwada mana cewa Joe Biden yana gwada mana cewa misalin jirgin ma'ana kafin ka yi tafi to kai kuɗi a kai ilimi tukuna kafin ka yi tafi kafin ka fara amfani da kuɗi ka yi ilimin kamu kawai da wata ya samu ilimta ma'ana ziyararta shi ne duk abin da za ka yi to ya zama za ka yi a ranar da ba a kan da aka ba abin da ya su samu ba a kan da aka yi yau ba mu zai ba ya yi fara da wata kuma kuma mai da wata nan a arewa a afirka a najeriya ya fara a garin kano lokacin da yau ya ta biyu zuwa da ta biyu kano abdullahi bayo amir abdullahi bayo a nan ya fara farjiyar ma ba ne a nan ya bayan ba wai ya suka yi da abokan a saura ko a zagar ko najeriya kawai ko afirka a'a ya ne tsarafin duniya da yawa saboda dawa ko wannan yaron yana da ilimi anan yana alawoyi da na siyasa kawai da ba wa ko ba wai kan siyasa da nan wani duniya ba ana da iya da ne da akwai siyasa wanda ya tsada a siyasa da shari'a daga akwai kuma da shi ba ne na farko da wani na gaya maka ya yi dawa a Najeriya Mauritania Ghana Niger Mali Chad Gambia, Cameroon, Guinea-Conakry, Mother, Sudan, Mali, Algeria, Zaire, Lebanon, Bolivia, Tunis, Nijar, Bahrain, Algeria, Australia, Pakistan, Palestine, Uganda, Indonesia, Thailand, Belgium, وغيرها من الولايات التي دارها لظهر الله سبحانه وتعالى. وإنها للرواق ترجع بين يديه. هو وإياه يومئذ. آه. ya je ya buɗe wa al'umma ido musamman na musulmi ya kira su zuwa ga musulunci kamar yadda yake fara cikin jiyoyinsa yana cewa karaji da da lafu a na wata ya kalmar yau su ma yin jami'a ne ya ce a ba shi ne na wani amma dai suna kula da sun rike musulunci da kyau sannan a cikin watan ma a nan kuma yau wani lokacin da daga cikin da yake ya tafi ziyara a ƙasar mitra kuma ya tafi bayan ya da wa ya yi ƙasar mitra wannan mutum na da wai kuma kai tsarki sai ka bayar da wata yau rai yana da haraka da manyan mutanen duniya da kuma yin ke gudanar da siyasa wannan jira wannan zuwa mitar nan ya daidai jama'a da sunna da shugaban ƙasar mitra na wannan zamani na wani lokaci ya kai shi bayan ya ji labarin da yin yawon da yake yi na kira mutane zuwa ga Allah da kuma tsayawarsa da kokarin da wajen nuna yahudawa da harina wanda wani suka shirya mutanen falastini da kuma masu mulkin mallaka duka ya tsaya bai ba su dama su abin da suke zo na bada musulunci ba ko na bada da musulunci ba ko na cin musulunci musulunci ba bai yawan da ɗan dama ba. Shawarar da zama shi ne kai mutum wanda yake bakar fata wanda ya yi mafi a ƙasar a jami'ar ba kuma masallacin ba wata bakar fata da ya kawai da shi da kuma abin mamaki kafin nan sai suka ce za a yi wa'azi wa'azi da za a yi nan mutum ku za su suka ce yau ba ne ba karfa da wa'azi lokacin da zai abu yi ba wane zai ba karfa da wane zai ba karfa da masu jago ne turawa shi ke nan ya kace to amma bai ba karfa da shi ke ba da shi ba da shi ya ba yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi Llegaba, ya su gaba da ya gaba komai. Na yi da kuma su ba ta masa wani, na su kawo wani da su gaba ya. Cewa, wani da wani. Ghazali ba wai Imam Ghazali na farko ba ba Imam Ghazali shi ma da ne ba a cikin mana da wata wata da yawa ya gani ya ce inna mu'minuna ala musabbal islam ma da bi mu'minina asabu da ibn azim shaykh al-islam ibrahim kaga lokacin da fara da shaykh al-islam da mu anan kamar ne ga ayyuka da wuri kada da wani aure mujai da ya ce kulli a ce mutu rauni abin da yake bayani amma da aka yi yau suka ce shaykh al-islam su suka fara da wasu ibrahim wannan suna zarce kawo tara saboda abin da suka yi da abin da suka yi har ma ana yi kaya cewa a cikin ma'adanan jawo ibrahim akwai wanda ake da jibril wasu da jawo da jibril da ala fadala jibril kita da suka ce a duwaye jawo ibrahim da ya zo ba mana bayanin kan da ya ce mana cikin ma'adaniya ne ko musulman mali ya ce na wa sunan mala'ika su ne to me yasa wannan halin na zai kira da musulmi ai mu ne mala'ika mu da tambaya to kun zuba da baki kuka samu cewa da su tambaya yace ya kuma ba ku kana amma ba ku da imam bai shi ma ya manta wannan ai sunan mala'ika ga Allah ya cewa ya mayu yasi ya rayya haka ba da ba magawa da nan da wuriya sun sanada suka ga shi suka ga da Ibrahim da kai ne kake da mutane suna bauta da Muhammadu da jira suna bauta da Allah da Muhammadu ne kuma kai ne kake akwai dawi da Qur'ani kake akwai dawi mana sai ka zo sahaba da wani cikin fasa ke fata da wani sai ce sai ka sai ka zo ina so ka fasara muku wannan aya Allah ya kace da ya ce wa man kana yawmi amin ko bilal da amin wa qul kamar da ramu mana wanda yake a duniya makawo ne alayya ma ka ga da makawo da jawo ana da yin da sala kan da jawo kan da jawo ta ga jawo rai aya da hadisi da ke gada wanda ke da wasu malamai jawo rai sai na mu sai wannan ruwa da ta fara anan ne su ko lokacin jawo rai da shiga cikin da nan ma ya ga da wuya Yeye tafiya sun farko wata shekara bayan an gama aiwatar zai yi zama ta kan wannan wannan lokaci sai ya kira ya kira malaman duniya duk wanda ne duk wani malamin duniya musulmi ne a yanzu ko ya musulmi ne suke zuwa ya ce duk wani malami da ke shahararra a kan ya zo ka ya zo a gana ina da gaisa da haka yi suka suka zauna sai ke faɗin wato rasulun ba rasulun da ya bayyana su ne saboda kafa wa kungiya ta duniya da ya kafa wa musulmi da taimakon musulunci har da fata ya ce kuma ya ce Allah ya karfi addu'a lokacin da nake kawai ina roƙo Allah ya fara kuma a wani a wajen shekara Allah ya tabbatar da haka abu da ya fara shi ne yana cikin wanda suka fara القرآن الإسلامي رضي الله عنه وزبط في نبع يأتي نبع يأتي زي ولا يموت نيتنا أنا صوت
Allah Allah Allah Allah Allah
yana cikin wasanni wanda su haddasa al'ummar yana cikin yankawar da wani shaida a kawai bayan shi ne ya kama sunan suna da al'adarsa a duniya. Mabu, shawar shawar da al'adarsa a duniya.
shine zai wa yi mautar islami tarafi pakistan shine mataimakin shugaban conference na musulunci a karachi a pakistan pakistan ina ne afirka ne asia ne shabayan kana udu tafis iradatul alam islami nan ba ne wanda aka kafa iradatul alam islami da shi har sai shehu mai ya ga mana shi da bauchi yace lokacin da wahabiya suka shigo ciki da suka shigo ciki suka fara taɓa tsawo shehu ibrahim ya faɗa ya ce in dai ana kiran waɗannan karnuka a cikin wannan zama ba zai sake zuwa ba da lokacin akwai muhammad surur shi ne sakatare ya yi ta bawa shehu ibrahim haƙuri yana ce masa babanmu to daga baya kuma sai ta zama abin da ta zama shehu ibrahim radiyallahu anhu na biyar shi ne wato mamba ne a al-majlis al-ala da shi'un islamiyya bil qahira nan ba ne a ciki sannan kuma a kusa da karshe nan ba ne a almajlis al'ala da shi'un islamiyyati bil jazair doktora min rais bumadiyan shugaban kasan aljazair na wannan lokaci shine ya mai da shi nan ba a wannan da Allah akwai siyasa da ta kai wannan shi siyasa ta duniya ne ba wata zama waje ɗaya ba radiyallahu anhu sai Ibrahim ya gina masallatai ya gina makarantu ya gina ya gina al'umma kuma korina da ka sani ma'anar siyasar shari'a shi ne ka tsara wa mutane rayuwarsu kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda manzon Allah ya yi kuma kowane ɓangare ijtimaiyan wa iktisadiyan wa amniyan wa thaqafiyan wa siyasiyan ma'ana kowane ɓangare na rayuwa a samu wani madogara wata hanya to shehu ibrahim ba ɓangaren da da taka muhimmiyar rawa a wajen ba saboda haɗa kan musulmi da ci gaban musulunci sai da rawa biyar ranu ba wannan kawai ba ya yi littattafai da yawa wanda littattafan suna da yawa gaske na farko na gaya maka littafin da ya fara yi ruhul adabi imawa min hisan muhadar sannan ya yi katibul ibad an fayyatul khatmi alil abbas wannan katibul ibad da ya yi lokacin kafin ya zo Najeriya sai da ya turo shi a raba wa malamai ko ruwa da ya ci darensa ya karanta ko kuma da ya shigo kafin su haɗuwa ka ba su kowa ya karanta to tun da nan suka fara suka sallama masa shi wannan kasibul ibas an faidatul khatmi abul abbas sannan ya yi kashful humma fi rafi mira'i ulama umma sannan yana da littafin da yake ce masa al bayan wa tabyin al tijaniya wa tijaniyin akwai raf'ul malam amma rafa wa qabada ittida'an bi sayyid al-anam sannan yana da al-hujjatul baliga fi kauni ida'atul qur'ani sa'ifa sannan yana da littafin sa wanda yake bayyana irin siyasar sa shine littafin da yake suna yake da suna ifriqiya da ifriqiyi yana korar duk wani mai mulkin mallaka ya bar wa mutanen afirka yanzu kam sun yi karfi sun kawo karfi za su rike kasar su za su rike yankin su ya rubuta wannan littafin ne saboda akwai lokacin da wasu fastoci a Dakar suka suka yi wani taro suka yi rubutu a majalla ta Faransa suna da majallar su kiristoci a Disamba 1969 suka yi wannan to suka ci suka wato kaskantar da sa'anin musulunci da musulmi da shehu Ibrahim ya tashi wannan rubutu ya ce in sun yi wasa ma koransu za a yi aikin gaba daya sannan littafin sa na gaba yana da tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-amam tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam ثم هنا بصفة الحاضرة في مناطق الحج لا سيما في الطائرة ثم هنا بصفة الأطفال في حقائق الأطفال منظومة في الصرف كتبها بين الظهر والعصر wani rubutu na baitoci na sarfu tsakanin azar da la'asar ya rubuta awa biyu sannan sai littafin mu na gaya mana ɗazu subul salam aw sabilu salam fi ibqa'il maqam sannan yana da wani littafi da yake ce masa nujumul huda fi qawli nabiyina afdalu man da'a ila Allah wa hada wayannan littattafai kaɗan kenan daga cikin littattafan shehu wanda su yi su za a gane inda shehu ya sa gaba radiyallahu ta'ala anhu wannan ba wai a babin nazari kenan a babin baitoci da yayi wasu iri shi ma yana da littattafai da yawa akwai autakul wara autakul ura fi madin sayyidul wara akwai usulul sa'adat fi madin sayyidul sa'adat akwai tawsilul wusul ila hadratir rasul akwai al-khamrul halal fi madin sayyidul rijal akwai qurratul shujun fi madin nabiyil ma'mun akwai sirrul qalb bil mustafa al-hub ila hadratir rabb akwai tafawul shifaul asqam في مدي سيد الأنام أقوى الكبريت الأحمر أقوى كنز العارفين في مدي سيد الأولين والآخرين أقوى منافق أهل الوداد في مدي خير العباد ثم أقوى نور البصري في مدي سيد البشر شو رأيين saboda ka gane kwarewansa wajen ilimi duk inda ya je duk garin da ya je yawanci sai ya yi baitoci ko ya littafi daga cikinsu akwai arraila al-hijaziyya al-ula akwai nailul mafaz fil aula ila al-hijaz akwai arrila al-qanakiriya akwai arrila al-kumasiya akwai arrila arrila kannariya ila mauritania wannan su ne yake gwada maka rayuwar shehu ibrahim radiyallahu anhu da irin kokarin da yayi bari ka ji abin da yake faɗa a cikin baitocin da biyu ne wannan yana da maka irin dagar maya da yayi na siyasar shar'iyya a duniya zan karanto baitocin yin lokaci ya bani dama yana cewa jama'atan wujudan haibatan wa jalala wa arsaltu min za bahjatan wa jamala jamaluka ulfin haibatan wa mahabbatan fa anta atamma al mursalina kamala wa kulluhum hadha al makarim wal ula wa ma kal imam al hashimi khisala muhammad ya khair al anami wasilati هداك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيد والسود فانتهى إليك قديم رام منك منالا وعانيت خير العالمين وسيلتي منيلي غير اليوم الرهيب نوالا وتعلمني أبديك صرت مجمجما على البر على البر والأجواء أروم أو أروم وسالا لو كان بريد 30 يا فارا دغنا يقول فزادت أوطاني وأهلي وأسرتي أدوم فلا لم أشك قط كلالا يقول بقولك دورا أو رياض ومرة ببالي كدار الفاسقين وسالا ببلجيك يوما ثم يوما تجولا بقاهرة أبقي هناك جمالا يقول عبد المليك القرمي قد جئت موهنا وما لندن أبغي فهبها خيالا يسعد بيروت أنه الصين بالشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى يسعد كراشي بها خلفت أهل مودتي قبل ترودين النبي تعالى قد انتسموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا يسعد دار العلوم الدين أدركت وجهتي فقد سيدت سيدت مجدا يفيق مقالا لك لمركز إنعام الإلهي تشوقي فقد شاد مجدا إذ أتاها مجالا لك بلاهورا بالهند القديم إمارة مسيري إلى المولى جل جلالا وجل جلالا يتي لهنكوك من بنكوك هنكون كينا يتي لهنكوك من بنكوك جاء قديمكم يواري لك الأسفار وهو أطالا يتي بفارس صبر قد أتى متطفلا فهقف رجاء عبد رآك منالا يتبدي كل حي قد هبطت بنعمة إلى كل حي قد بذلت منالا ألوت البهار الذاكرات وإنني ألوت القرى والمنى بل الجبال أروم الرضا دي أبن دي تانسي ونن باوي دي يقول لك na alaƙoƙi ba wannan ba duk kasashen da ke gaya maka kasashe ne daban-daban da shehu ya tafi yake yake su yake duka wannan yana yi a rumu rubal bari idan ka yi dini nan marbatul far shehu ibrahim abin da yake cewa ya yi haka ne karka yi zamanin shehu ibrahim ya tafi belgium ya tafi hong kong ya tafi bangkok ya je faransa ya je beirut ya je kahira ya je ya je ya je ba wai don ya hada alaka da sarakunan ba ko da shugabannin kasar ba a'a don neman yardan Allah bayan ya neman yardan Allah yake to kuma in wa umrul jinil jadidi misala saboda masu zuwa baya su ma su dauki darasi shi ma su ɗauki darasi su yi koyi da shehu su fita su haɗa alaƙoƙi na siyasa amma na addini ba na abin duniya kaɗai ba radiyallahu anhu yake da'ifun alilun sha'ibun mutahammisun liyan su yatinan la yuridu qitala yake ga ni na tsufa na yi rauni amma duka na fita ne saboda taimakon addini ba wai zan yi yaki ba yake kai annabi ma ba yake yi ba yake li annan nabiyyi al-hashimi hashimi dara ma gaza wani yace annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a tira ya yi yaki wurin 80 da wani abu shi kadai ba ta wanda yake da kanta guda 27 wanda ya tura wajen 40 da wani abu to da ce kuma ya ce sai annabi bai bai yi yaki ba sai yake bala sadda udwanan wa radda balala yace abinda ce abinda annabi yayi ba wai yaki ya je yayi ba a'a ya tsaida wato abinda sai Ibrahim yace farka uwana kiyayya ne in mutum ya taso yace sai ya kace ka to za ka tsaya- za ka tashi ka kare kanka za ka yakin da annabi yayi duka na kare kai ne in ba haka ba a wannan yakokin da na gaya maka duka yakokin da wani tsakanin musulmi da wani ba musulmi ba abin da aka kace da yake mutum ɗari hudu ba gaba ɗaya amma yanzu ita da yake yakin duniya na farko mutum miliyan nawa aka kashe annabi da kansa ma da kansa a rayuwarsa mutum ɗaya ya taɓa kashewa duk wannan yakokin mutum ɗaya wannan mutumin shi ne ubayi ibn khalaf shi kuma bakinsa ne ya kama shi kullum ya ji annabi a makka sai ya sayo shi zai kashe annabi annabi ya ce yi zan kashe ka insha Allah da suka haɗu a wudu ya yi kan manzo Allah manzo Allah na tsaye wani sahabi na gefen manzo Allah da maka da kibiya da ya zaro da ya zo kansa sai ya takka mata a kirji shi ke nan yasa ya gama da shi shi ke gada yasa ya gama da ni can a bakinsa shi ke nan banda ubayi ibn khalaf manzo Allah bai kashe kowa ba رضي الله صلى الله عليه وسلم to shine sai Ibrahim ce an karar da mu anan kuma wai ba wai tafiyan ta kare ba a yace taqalubahu al-ajwa shawqan wa maghraban wa maghriban yubin al-huda filan wa qala wa hala yace butantona nan ma wani gari ne yace jambal qarmas sabun tawassuli bi qa'idi radd al-juyush sala yace ramawan bi amrin hashimi wa innahu أذاق الجموع الموتدين وقال عليك سلام الله يا فار إنه أتاك خطاب يرجون ثقا يرجعون ثقالا أتاك خطاب يرجعون ثقالا يتلبيكين من كنتون تسكيني نائبا وقولك تمني كالأبد الرهالة قولا سنة تتوى إن داونيكم أنا جيت فيها معنى جدا يا كام أنا شوكين جدا إذا سبوا تمسكت بأ- تمسكت تمسك بأديان النبي متابعا مذاهبه والمهدفات فلا لا شيخ إبراهيم رضي الله عنه يتلى فتغنيك عن دكتور كرد وخالد وتغنيك عن جون يروم مهالا بيوم وني كونستيوشن الدنيا إن كانت سنة من دولة يا ولا تنتسو يتلى كمانا باليوم أو لنيل ومركة جمول إليهم خلي عنك كبالا yake kitabun min Allah jalil jalaluhu qadim wa batil la yaqabu dawala تلاو الفتى المعمول جهرا ويقظة ودا بعد هذا كل قيل وقال ويا ربي قرن الأيون بأن أرى سوى الحق من ذا القرن زال وزال ويعني لواء الهاشمي وقد هوى لواء الغي والطغيان وهو تعالى إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا عليك صلاة الله ثم كلامه أجرني وأصحابي أرعاك شمالا عليه صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وعلى حق قدره ومقداره العظيم شيخ إبراهيم وكان بيان شيخ wanda ya ce mana shi ya sa jewani ya fi kowane littafi duk wani littafi na yabo ba wanda ya kai diwani shehu mu sai da harkar bautu na cewa abin da ya sa diwani ya fi kowanne mai ishiriniya da mai alburja da sauransu tarihin manzon Allah suka karanta suka fitar da yabon manzon Allah shehu Ibrahim kuma manzon Allah ne ke kallo ko ba haka bane me yake fara shi shehu Ibrahim yana cewa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yabdatan gudani ta hal zaka mahallu mahallu a wani waje yana cewa a baitin ya ke domin da ke cewa a a akwai baitin da yake cewa wurin gaba an yi yoman Allahumma salli ala Muhammad. akwai wani baitin da yake cewa ra'aytu rasulullahi eh, wannan yana nan akwai wani kuma har yanzu ba har yanzu ba wanda ya tuno bai yana nan inda yake cewa wal masiru ba'idu karshen bani na cewa wal masiru ba'idu akwai wanda ya tuno baitin a karshen bani na cewa wal masiru ba'idu yawwa idan khara idan sara khairun nasi tuntu wara'ahu in har da yawa wal masiru da nisa wal masiru ba'idu ku kaga wannan sai Ibrahim kenan saboda yana kallon manzo Allah ne yake yabo yana kallon manzo Allah ne yake yabo sauran kuma su littafin suke karantawa to da kaga shehun mu mun san mu wa muke bi mun san inda muke wani kuma malamai kuwa suka ce sai Ibrahim abin da littafin sa ya karbu saboda yawan salatin annabi da yake ci bayan da ya yi baiti goma zuwa ashirin da yawa annabi salati ba ba harafin da yake karewa ya salatin annabi kuma da taɓa samun mutum a duniya wanda ya yi tsawo ya wa sallallahu alaihi wasallam banki dubu sittin ba ko sama da dubu sittin sai shi Ibrahim sai Allah ta'ala anhu. to haka sai Ibrahim yake da alaƙoƙin sa na siyasa na zamantakewa na gyara tsakanin al'umma ya gyara tsakanin kasashe da yawa da shugabannin kasansu amma nan Najeriya nan zuwa Najeriya ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen mutuwa ko kai da yakin biyabara yakin biyabara sai ibrahim ya yi kokari kwarai wajen dakatar da wannan yaki ku daka jama'ar musulmi mu yi kokari koyi da maulan mu shehu ibrahim kaulaha radiyallahu ta'ala anhu wanda yake Allah ya haɗa mu da kofinsa mu a nan bauchi Allah ya haɗa mu da kofin shehu ibrahim wanda yake shine khalifan shehu ibrahim din wanda babu shakka da Allah yana so MC a ƙara minti ɗaya minti ɗaya to wato wani abu ne wanda nake so in faɗa wanda yake insha Allah abin da ya shafi a maulanmu Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu na wato abin da yake so in faɗa din shine akwai wasu sifofi guda ashirin da wani abu wanda sai ibrahim ya gaya wa maulan mu shau ɗaya da sunan bauchi wanda ya yi shi maulana shau ɗaya sunan bauchi alfahari da shi da ƴaƴansa da almajiransa da duk wanda yake dangantuwa da maulana shau ɗaya da sunan bauchi waɗannan sifofi kuwa shau ibrahim ya gaya masa wannan na same su a letocin da shau ibrahim ya tura wa shehu ne na kiro su na farko ya kira shi a fiye hannun lissafi ɗahirin kalbi ɗahirin lisani ahalin ƙur'ani ahalin layi hibbin al'amsal wal ƙudwatu shahir wal mubajjal hafizul adi hafizul wuddi wal muridi sadiq wal muhibbul wamik العارف الثالث المفلس والمقدم البركه العالم العامل العالم العامل والأستاذ والعلامة والعارف بالله وابن روحه وحبيبه وعالما وشيخا وسيدا اللهم صل على سيدنا محمد والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
wato godiyan da babu iyaka ga alfadilatu doktor al'alim al'allama الفاهم الفهامة الدارك الدراجة على هذه الكلمة الطيبة الرائعة التي أقرب عقولنا وأقرب آه، وأطلق صدورنا على هذه الكلمات الرائعة الطيبة فنشكره وجزاه الله عنا كل الخير a yan uwa za mu saboda mun ji dai yadda aka gabatar da wannan lakta a kan wujhatin nazar na maulanmu shekul islam wato shekul ibrahim yas wato mahanga a siyasance wato shi shekul ibrahim kenan ake yake nan fara faɗan shi babu lokaci da za a iya to amma a gurguje saboda za mu kira imam junai ya yi ta'aliki a kan abin da shi doktor Muhammadu Sheikh Muhammad Al-Fatih dan Maulana Sheikh Tahir Khan Bauchi saboda shi amfanin taliki lokacin da ake yi wato wani lokaci wani an kira shi a waya wani hankalin shi yana kan aboki ya masa magana wani yana jin yunwa to wasu abubuwa ba su sun mummuce shi to za mu kira ya zo ya yi taliki a shugaban taro a shugaban taro ne zai gaya sarar da shi abuwa na babbal to Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya Allah madaukin sarki da ya ba mu mutane kamar su Profesa Muhammadu Fatih wanda ya gabatar ma da lacca yanzu. Yana da cikin samari wanda muke dukan kirji muke bugun kirji da su. Maulana Shekar Rasulullahu anhu ya isa kuma ya a ta duniya tun tun tun mu a wajen mu ta muke tun tun tun tun tun a dalilin mu ba za Allah ba tun tasowa muka san shattahir bai san tsoro ba baya jin maganar tsoro baya ganin tsoro ba a gaya masa abin tsoro baya harkin tsoro haka Allah ya yi shi har lokacin da Allah ya kawo shi wannan lokaci. Ni a rayuwata ta duniya, wallahi, billahi da la ilaha illa hu ban taɓa ganin mutum mara tsoro kamar sa ba. Saboda abubuwa da yawan gaske babu lokaci wanda za mu yi bayanin su amma ina da su tun tashi na na san waɗanda abubuwa ɗaiɗaiku har zuwa na yi wayo har na girma an ne burbura yanzu yana ci gaba har Allah ya kawo tsoron matsayi to alhamdulillah abin da yake zan faɗa shi ne har lokacin da Allah ya kawo tsoron lokaci ba a samu mutum ɗaya kamar shehi wanda yake da tsoro yake buɗe kirjinsa ya fuskanci duk wani abin da zai bayar musulmi da ɗan ɗarika ba ba samu ba to amma Allah cikin rahamarsa da yake suna addu'a kuma Allah ya karbi addu'an sai Allah yanzu yana taso da wasu ƙananan yara wanda yake in ka haɗa su gaba ɗaya to za ka ga kamar cewa shehu ba har yanzu yana nan yana magana yana nan yana gwagwarmaya yana nan yana kariya yana nan yana ba da mafuskanta kamar yadda muka saba sani da yanzu mutane ko ga biyu daga cikinsu ga ga ga ga uku daga cikinsu ga shi professor albata ga shek junaidu ga shek abul fatihi muna da suka zofa ta ko abin shawa saboda haka ba mu da tsoro shekaru da suka wuce kafin ra'ayin yara su taso samari malam da ba ta nufi yara na wala ta tafi bane a'a saboda wasu a ciki iyayensu abokanmu ne to saboda haka muke cewa yara amma ba wai yara ne wanda za a raina ba a'a yara ne wanda ke kamar uwa ya ce ya ce ya ɗaga suhair eh ɗan ƙaramin yaro na to ai ba yana nuna su bai da garayya ba ne to abin da nake nufi kenan suna cikin zuciyar mu muna musu addu'a alkhairi kamar yadda iyayenmu da malamanmu da sha'annan suka musu addu'a suna cikin tsakan iyayensu sai Allah ya sa su fito cikin albarka tare da albarka suka fito saboda haka ba za ka taɓa yin komai sai albarka a gurin su to wannan wanda ya gabatar da lecture na yanzu yana daga cikin su professor Muhammad Al-Fatiha to ko wani ko Allah shi ne wanda zai zo ya yi ta'aliki shi ma yana daga cikin wa'annan listin mutanen da yake faɗa كلهم في سجن واحد واحد من الأخرى duk wanda ya tafi zai maga za ka yi mamaki za ka kuma gode wa Allah to da wannan ne nake kiran mai daraja gare mu Muhammadu Zubair ba sai ko Muhammadu ake cewa Muhammad Imam Junayd wanda ya gaji da mai sunansa Al-Junayd Salih ya zo ya gabatar mana da ta'aliki shi din maka madan uwansa professor al-fatiha da Allah mu kasa kunne mu kada mu karkade duk abin da ke cikin kunnen mu na gaci domin mu ji abin da zai gaya mana daga kunnen ya shiga kirjin mu don mu zai shiga tana ya fita ta nan ba ina kira da darajawa da shi imamu junai ya gangaro nan domin ya zo ya karɓi wannan microphone da ya taliki akan abin da professor al-fatiha ya yi a jama'a kafin imam junaid ya ce wani abu ya yi taliki a kai akwai sanarwar da ya same ni yanzu cewa ita wannan muhadara da aka gabatar da ita yanzu wato littafi ne sukutum aka yi ta wanda shi dr muhammadu fati dan mola mushaɗar zambo shi wanda littafi duk wanda yake bukata littafin na nan insha Allah ya ba fa ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه مولانا ومربينا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ طاهر عثمان بوشي wanda yake zaune a wannan waje cikin ‘ya'yayensa na ruhi da ‘ya'yayensa wanda tsatson da suka fito daga daga jikinsa Allah ya ƙara masa yarda tun daga kan maulana a Sheikh Ahmad Tijani yaya malam da kuma sauran yayaye baki ɗaya da kuma almajiran maulana tun daga kansu balaraba isa wanda suka gabata da sauransu waɗanda su ma na san shek balaraba isa ya wakilce su insha Allah wannan maudu'i da babban malami malaminmu daktar muhammadu fatih ya gabatar gaskiya